أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan rajab a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 21 ga watan goma shekara ta 2000 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin yau kuma darasin da za mu tashi kai babu تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم وانا كبسين الدرسين ثلاثين دا دبقوي باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم babi ne da yake magana dangane da girmama hurumatul muslimin girmama alfarmar musulmai idan an ce hurumat jam'i ne na alhurma alhurma kuma dukkan wani abin da ya shafi musulmi wanda ya shafi dukiyarsa ko mutuncinsa lallai ne a girmama wa musulmi dukiyarsa a girmama masa kadararsa a girmama masa mutuncinsa a musulunci musulmai su yi wa junansu haka babin abin da zai karantar kenan ta'zimi hurumatul musulmi wa bayanin hukukihim da kuma bayanin haƙoƙin musulmai tsakanin su da juna me ya haƙin da kowane musulmi ke da shi akan dan uwansa musulmi wa shafaqati alaihim da tausaya musu su musulmi din wa rahmatihim da kuma jin kansu wato abin da zamu karanta na ayoyi da hadisi cikin wannan babin suna nuni zuwa ga haka قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا آية فرقوا أن بابي ألا نتيع ومن يعظم حرمات الله دكا وندي جرمما حرمات الله وتؤنشن شريء إن الله هو الفرما تقبنجدي hurumat anan duk abin da Allah ya umarni da girmama abin shine aikata shi ko duk abin da Allah ya hana girmama abin shine ne san wa man ya'zim hurumatillah dukkan wanda ya girmama dokoki na ubangiji fa huwa khairul lahu 'inda rabbi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi wa qala ta'ala ubangiji ce wa man ya'zim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dukkan wanda ya girmama dokokin ubangiji domin sha'air jam'i na sha'ira sha'ira kuma shi da dukkan wata ibada da Allah ya shar'anta duk da cewa an yi an fi yin amfani da kalmomin sha'air a cikin dokoki ko ibadoji da suke da alaƙa da aiki kamar kwanan mina sha'ira ce mina sha'air jifa sha'ira ce mina sha'air aski sha'ira ce min sha'air an gane ku kwanan muzdalifa sha'ira ce min sha'air an gane ku faman hajjal bait inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bait aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi sha'air jam'i da na sha'ira sha'ira kuma dukan wata ibada ko ka ce dukkan wata ibada da take da alaka da aikin hajji waɗansu na fassara ibadojin aikin hajji kawai a matsayin sha'air waɗansu kuma suna ɗaukar dukkan wata ibada sunan ta kabira wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama dokoki na ubangiji ko shari'o'i na ubangiji waɗansu kuma suna fassara sha'air da cewa shine alamar ibada ɗin kanta ba wai ibadar ba alamar ibada din ita ce sha'ira wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama alamomin ibada na ubangiji to wannan abin da zai fa inna halalle yin haka min taqawul qulub yana cikin abin da gino da kawar zukata zuciyar mutum alama yana da takawa a ga yana girmama alamomi da ubangiji da Allah ya sanya domin ibada a misali an sanya ganin wata ya zanto alama na daukan azumin ramadan ganin wata ya zanto kuma alama na ajiyewa idan an ajiye kuma akwai ibadoji da suke biyo baya daga cikinsu ga zakar da kai ga fita idi din ga sallar karan kanta ga sauran al'amura da suka tafi wannan to dukkan waɗannan kaga watanni a cikin sha'air sha'ira ce alama ce ta yin ibada in alama kaza ta falto ku yi ibada to duka dai yana daukar ma'anar ko mu ce ibado ko mu ce alamomi waɗanda ake izina da su don aiwatar da mai ibada to suna buƙatar girmama su a musulunci abinda ake nufi kula da su da ba su muhimmanci don aiwatar da ibadar da aka alakanta da su ba wai girmama ta wajen su na matsayin wata ba don ba a bauta wata ba a bauta masana amma kula da su don saboda mutum ya ga ya kwatanta ibadar su cewa ta yi daidai ban ji ba daga kamar lokacin shigowar sallah aka lokacin sallah wa qala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin ubangiji ta'ala ya ce waqfid janahaka wato ainihin ka gir ka kaskantar da kanka lil mu'minina ga mummune yan uwanka domin khafdul janah dan adam baya da janah abinda ake nufi janah shine fukuki dan adam ko baya da jana'a da haka idan aka ce waqtir janahak ka sassauta fuffukenka ya za ka sassauta fuffukenka shine su larabawa sukan faɗi khafdul janahi suna nufin at-tawadu kaskantar da kai shi yasa wannan yana cikin dangin kalmomin da ba a yi musu fassara ta kai tsaye abinda nake nufi da fassara kai tsaye lura da hakikanin ma'anarsu a larabci a fassara ma'anar zuwa ga yaren da ake yin karatu to ba zai ba da cikakken ma'ana ba domin idan na zo na cewa bahaushe waqfid jana haka lil mu'minin Allah ya ce ka sassauta fuffukanka ga mummunai me zai fahimta da cikin wannan ba zai fahimta komai ba dan na farko baya da kuɗi baya da kuɗi eh to kaga wannan bai da asali a addini domin idan mutum ya sunkuya wannan ya zama sassa tafi fuke kenan a ce hakikanin ma'anan khafdul janahi a larabci hakikanin ma'anar su shine mai tawadu kaskantar da kai idan aka ce waqtur janahaka lil mu'minin ma'anarsa tawada lil mu'minin yi tawadu ga yan uwanka mummune kar kai musu girman kai kar ka nuna musu isa da kafafa ko da kana da wani abin da Allah ya bambanta ka da su wannan abin ilimi ne sarauta ce dukiya ce to karka abin nan kamar da manzo Allah ce inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad Allah ya yi mun wahayi cewa ku kaskantar da kai har ya zanto wani bai tabewa wani alfahari ba har ya zanto wani bai taba zalunta wani ba domin abin da ke sa a yi zalunci jin nafuwa ne in na taka musu waya ma ba abin da zai faru ka ga girman kai din wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a ubangiji ce man qatala nafsan bighairi nafsin wanda ya kashe wata rai ba tare da rai ba mutum ne bai yi kisa ba sai ka je ka kashe shi au fasadin fil ardi ma'ana aw qatala nafsin bi ghairi fasadin fil ardi ko ya kace wata rai ba tare da fasadi a ban kasa ba ashe ana kace rai idan ta kace rai kuma ana kace rai idan ta yi fasadi a ban kasa to me fasadi a ban kasa eh fashi da makami yana cikin fasadi a ban kasa da haka dan fashi da makami mai fasadi ne a ban kasa ko da bai kisan kai hukuncin su shine a kashe ko da bai yi kisa ba zuwa ya da makami ya tsare mutum ya kwace dukiya ya tafi an kama shi hukuncin su dan saboda abin da ya menene fasadun fil ard domin babban fasadi a ban kasa ka hada ka hana zirga mutum ya ɗauko haja daga nan wurin kafin ya kai can ko ya ɗauko daga nan kafin ya kai can aka ce yan fashi sun tare lantin rabin awa a kasuwa ba yana canza a kasuwa farashi ba da haka wannan yana cikin fasadi a bankasa a to shirka ma yana cikin fasadi a bankasa to kaga a nan gudun sai mu dauka idan musulmi ya yi shirka ma'ana ya fita daga musulunci kaga fasadi a bankasa da haka hukuncin su da ne man baddala dina hu faka sulu wanda ya rata hukuncin su kisa ne to haka kuma wanda ya yi a mai fataucin miyagun kwayoyi shi ma mai fasadi ne a bankasa hukuncin zina an kama shi kisa an gane ku mai sayar da kayan maye mutum yana sayar da giya shi ba sha ba in yi sha giya bulala ko ba haka ba in yi sha giya bulala ko tamanin ko arba'in kamar yadda malamai suka gaba abin da hadisi nuna arba'in waɗansu malamai sun ce talatin amma sayar da ita fa da yada ta tsakanin jama'a wannan fasadi ne a ban kasa idan imam ya ga dama ya kama shi zai iya kaje wato kaga dan saboda me mutum ne ya tarifu zamban ya zurru bil maslahati amma yana aikata laifin da cutarsa za ta game ga jama'a masu yawa domin a fatocin miyagun kwayoyi cutarsa tana shafar dubban jama'a masu yawan gaske Allah ne kaɗai ya san inda abin ke tsayawa ke sa ake kiran shi da suna fasadi a banka da haka man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kace rai ba tare da kisa ba aw fasadin fil ardi ko yi kisa ba tare da wanda aka kashin yayi fasadi a ban kasa ba hukuncin mai irin wannan kisa faka annama qatala nasa jami'a kamar ya kashe mutane gaba daya wa man ahyaha wanda kuma ya rayar da rai guda daya faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da dukkan mutane ne gaba me yasa aka kwatanta cewa mai kisa na rai guda daya kamar ya kashe dukkan mutanen duniya ne kuma wanda ya rayar da rai guda daya kamar ya rayar da dukkan mutanen duniya ne malamai suna taujihin wannan zance zuwa taujiha daban-daban waɗanda zan iya tunowa yanzu da gaggawa na farko sukan ce wannan ayar tana magana ne dangane da wannan ‘ya'yan annaba Adam ɗin guda biyu, domin siyakin ayar ya zo ne game da ƙarshen kisar. Wasu alaihim na abnai na ba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fa tuqbila min ahli har ya zuwa fatawwalan lahu nafsu fatawwat fatawwalan lahu qatla fatawwat lahu nafsu qatla akhi fa qatlahu fa asbaha to har zuwa min ajal zalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني من قتل نفسا بغير نفس شيء ده wannan dan annabi Adam na farko da ya fara kisa hukuncin sa faka annama qatala an-nas jami'a kamar ya kashe mutane gaba daya wa man ahyaha shi dayan wanda yace la in basatta ilayya dakli taksudni ma ana ba su sun yadi ilayka li yaqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin shine ahyaha din fa aka annama ahya an-nasa jami'a kuma ranar da mutane suka ce abin da yake karfafa mana wannan zance hadisin cikin bukhari da da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwala tiflun min damiha ba wata rai da za a kashe yau a duniya ta hanyar zalunci face sai ɗaya daga cikin yayan annaba adam din nan wanda shine ya fara yin kisa sai ya kasance yana da wani rabo na zunubin ran da aka yi kisa saboda mai li'annahu awwalu man sannal qatla dan shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai kaga fa kanna ma qatlan nasa da yadi wannan kuma fa kanna ma ahya nasa haka wadansu malaman tafsirin suke fassara aya suka ce la'anna siyaqal ayati dullu ala zalik fassara aya da jerin ayoyin da suke da alaka da ita shi ya fi dacewa waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da fuka anna maka tallan nasa jami'a irin yadda idan mutum ya kashe rai daya Allah zai fushi da shi haka idan mutum ya kashe rayuka gaba ɗaya ma Allah zai ba bambanci tsakanin wanda ya kashe dukkan rai da kuma rai guda ɗaya wajen kowanne daga cikin su Allah na fushi da abin da ya yi kada mutum ya ɗauka rai ɗaya wato ai babu laifi idan mutum ya kashe rai ɗaya sai in ya kai biyu ko uku da ya yi laifi a'a kun fahimta da kyau haka waɗansu malamai suke taujihin aya a takaice dai abinda wannan aya take nuna ba ta kowace irin fassara muka yi mata ashe kenan wajibi ne a kanmu mu kare alfarmar yan uwanmu musulmi mu kare musu jinonsu mu kare musu mutuncinsu mu kare musu dukiyoyinsu wannan shine zaman lafiya tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa da fuskar hadisai wa na bi Musa radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka bayna asabihi muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al mu'minu lil mu'min mummune da mummune dan uwansa alaƙar da ke tsakaninsu kal buniyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da sashin sa yana karfafar sashi yadda gini katangar gabas take karfafa ta yamma ta kudu ke tallafa mata arewa to haka mummune da mummune dan uwansa alaƙar su take da juna kowa ana so ya karfafa dan uwansa ne da manzan Allah ya faɗi wannan magana wa shabbaka baina asabi sai ya saba tsakanin yatsun sa yayi haka shine tashbiqul asabi ka shigar da yatsun dama cikin yatsun mai abu tashbiqul asabi ka sarkafa su da juna sai ya sarkafa tsakanin yatsun sa ya haka yake haka alaƙar mummune take da juna a daure suke ba a rarraba suke a haɗe suke a dinke suke a kulle suke wuri guda matukar alaka ta imani ta hada su matukar rabita ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta riga ta hada su to babu abin da yake kuma ya raba su wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto wato abin da wannan ke nufi yadda baka son ka cutar da kanka to ba za ka cutar da dan uwanka ba domin dan uwan nan naka wani bangare ne na jikinka duk abin da kake jin zaka dawo wa kanka na amfani sai ka dawo wa dan uwanka irin wannan amfanin duk abin da kake guje ma kanka na sharri sai ka guje wa dan uwanka musulmi irin wannan sharrin kare ta ka wannan ita ce hakikanin imani kuma da irin wannan alakar ne mutunci da ɗaukaka da da darajar musulmi ke da ke karuwa kuma da irin wannan ne kwarjunan su yake tabbata a cikin zukatan abokanan adawar وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وأنه هكذا سمعنا حديث عن كلمة أبو موسى الأشعري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce man marra fi shay'in min masajidina wanda ya wuce cikin wani abu na masallatanmu ya wuce cikin masallaci cikin masallatanmu au aswaqina ko wata kasuwa cikin kasuwanninmu au din nan littana wi'i wato dan nau'anta wuraren wucewar sawa'un kasuwa ne kaje sawa'un masallaci ne kaje duk wanda ya wuce ta hanyar masallaci ko kasuwa annabi ya takaita akan masallaci da kasuwa don su ne galibi wajen taron jama'a amma ba yana nufin nan kaɗai ba a kowane wuri hukuncin ɗaya ne wa ma'ahu bulun kuma ya kasance tare da shi akwai mashi falyumsik to ya rike au liyaqbid ala nisaliha ko a ce liyaqbid ala nisaliha lalle ya rike tsinin mashin nashi in ya tashi rike mashi bi kaffihi da hannunsa an yusiba ahadan min almuslimin dan jin tsoron kar ya soki wani daga cikin yan uwansa musulmai min ha da wannan mashin bishai da kowane irin ina fata an fahimta cikin kasuwa din ko cikin masallacin ko cikin taron kare ya soki wani kisa sai aka ce ya rike wajen sinin ma'ana sai kasance kotar ita ce tana kuma mutane za ka soki mutum da kotar ne amma idan ka rike wajen kotar kana rataye da mashinka mai ke faruwa za ka iya sukan wani to kaga wannan a cikin masallaci ne a kasuwa ce ko dukkan wani taro ne na jama'a inda za ka iya cutar da yan uwanka sai ya kasance kana rike da mashi manzo Allah ce hannunka ya zanto yana kan tsinin mashi ka rike shi da kanka ta yadda ko da dai mashin zai taɓa wani kota ce za ta taɓa shi goron mashin ne zai taɓa shi ba ainihin tsinin mashin ba ina fata an fahimta to kaga wannan an yi haka domin ka kare yan uwanka musulmi karka soki wancan ko karka soki wancan to kuma hukuncin bai tsaya akan mashi ba dukkan wani dangin abu mai kaifi dukkan wani dangin abu mai tsini da larura za ta sa ka shiga cikin taro da shi to sai ya kasance ka rike wajen tsinin a hannunka dan kai za ka yi kafa kafa yadda ba za ka fito ba idan ya so inda yake ba mai tsinin ba ba wurin kaifin ba ya zanto shi ne inda ko da ya taɓa wani zai can ne zai taɓa to kaga nan gudun su dama za ka ga mun je cikin taro musamman idan aka ce lokacin damuna ne ko lokacin zafi kowa ya rike lema a hannunsa idan ya tashi kuma sai tattare ta sai mai sai rataye sai markar suna hannun shi tsinin yana mai yana ba yana tuzun gurin mutane kaga shi wanda ya tafi wani hadisi sai ka rike tsinin a wurin kai idan ya zo marikin can wurin in ma za ka soki wani da marikin ne illar da za ta faru a nan ba su da yawa sama da illar da za ta faru idan ka cike mutum da wannan tsini to haka dukkan dangin wani abu mai tsini abin da mutum zai kenan kaga dukkan wannan na dubba ne na zaman tare da shari'ar musulunci ta ce koya mana ta yadda za mu kare mutuncin junan mu ta yadda ba za mu cutar da junan mu ba dan Allah idan ya zanto cutarwa da za ka yi wa mutum cikin taro da wani abu mai tsini da karke a hannunka ba da niyya ba ila turmutu zuwa sa ka soke shi wannan cutarwar annabi ya hana dan ba kyau to ina ga abin da kai da niyya ai min babu aula min babu aula abin da za ka yi da niyya ka ɗauki makami ka farma ɗan uwanka musulmi ka ɗauki takobi ko adda kawai dan kai ɗan daba ne dan kai ɗan banga ne dan kai ɗan opp ne ko wani abu makamanta kawai ka ɗauki wani abu makami ka je ka samu ɗan uwanka musulmi daidai wannan an ce ka yi kai kamata ka rike ba ta fahimta a ko a sanda ai ba ta ciki sanda ka ba za ta ciki kowa ne tunda ba ta da ciki eh to in dai zan to mutum ya zo zai shiga mota da ko karasa a hannu zai soki zai rikiki sai a sai ya ajiye sai da ba zai cutar da kowa ba kada ce dole sai ya rike ta wannan gaskiya ne ko da wuka zaka mika wa mutum sai ka mika masa wajen marikar kai ka rike wajen sinin a kai za ka yi kafa kafa duka gani mai bayarwa da kai kafa kowa ba ta yi kauci amma shi da zaka ba wa an an-nu'man ibn bashir wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه wani hadisi an karɓo daga Nu'man ibn Bashir Allah ta kare da a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina siffar mummunai masal anan ana nufin sifa kenan sifar mummunai irin waɗanda imanin su ya bunƙasa fi tawaddihim a cikin ƙaunarsu da juna wa tarahumihim da rahamar da suke wa juna wa ta'atufihim da tausasa wa junansu masalul jasadi kamar misalin jiki ne tsaya izashtaka minhu udwun idan wata gaba ta kamu da cuta sai raki تداعى له سائر الجسد sauran gabbai sai su ansa kururuwar waccan gaba daya bisahari ta hanyar kasa yin barci wal humma da kuma jin radadi as-sahar rashin barci wa man talaba al-huda saharan layali ko wanda yake son daukaka to sai ya daina barcin dare sahara kenan mana rashin barci al-humma kuma jin radadi ana fassara al-humma da zazzabi to amma anan yana nufin dukkan wani radadi ma'ana misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga wanda zai kusanto maka da nesa irin yadda a jiki idan haƙori na ciwo ido zai kasa barci idan ido na ciwo sauran jiki wato harshe ya kasa jin ɗanɗanan gishiri ta hanyar da ta dace ko jin daɗin romo ko jin garɗin nono ko madara saboda kawai ido na ciwo ko don saboda kafa na ciwo ko don saboda karaya ko targaɗe gaba ɗaya sashi ɗaya cikin jiki zai kamu da cuta sauran gangan jiki gaba ɗaya ya taya wannan gabar kewa to haka ake bukatar musulmi idan ɗaya ya shafi wani mutum guda ɗaya ya kasance ya shafi sauran gaba ɗaya kasance ya shafi sauran gaba ɗaya ina jin yahudawan banu kainuka banu kainuka ko banu nabi daga cikin su dai dan kabilu na huda guda uku ne banu kureza ina nufin a madina banu kureza da banu kainuka da banu nabi sanadiyar korar sanadiyar korar mutuncin wata musulma guda ɗaya aka ke ta manzan Allah yin ilanin sabi alaihim jami'an ana zama alkawali da zaman yarjejena da sunan lafiya wata baiwar Allah ta je kasuwa sayayya ta tsuguna gaban mai haja tana duba kaya tana duba kaya sai wani bai bude ya zo cikin taro sai ta ce sananta da gaskana da ta gama abin da za ta yi ba za ta tashi ba lokacin da ta tashi kawai sai ya kasance ta tashi tsirara saboda ya danne abin da zanen ta warware da jiki tsirashin ta ya bayyana da ta yi kara din da shi kenan aka kawo manzon Allah labarin ta yi kara an masa tsirashi gaba ɗaya sai aka sace gudanar daga mutum ba ɗaya da rage gaba ɗaya ba ɗaya da rage bai ban ji ba a'a ba su duka ba ɗaya daga cikin su ko dai banu kainuka ko banu nabi na fi kitar dan banu kainuka ne haka aka yi sai da aka kore su gaba ɗaya daga madina ina fatan kun fahimta ma'ana ka kare mutuncin musulma guda ɗaya ke musulmi nawa ake ta ake kita mutunci da muna nan muna zaune muna ba a kowane yini musulmi ne za a kita mutunci mun zura ita muna kan a duniyar gaba daya haka musulmi ake da wannan sakacin haka a nan a matakin man najeriya kuma haka muke da wannan sakacin waɗanda kawai ba su da gaskanci ba su ne waɗanda suka riga suka rubuta kan su jihadi suka riga suka fara kawai sun yadda gara rayuwa karkashin takobi gara rayuwa karkashin harsashi gara su mutu karkashin harsashi da ake a zo sun yi mutuwa ta gaskanci ta samu da wulakanci kuma lalle yanzu wannan alamomin cewa jihadi zai sake dawowa suna nan sun kunno kai duk alamomin sun kunno kai yanzu shugabannin kasashen laraba gaba ɗaya yau suna taruwa a alkahira don saboda tattauna da ke faruwa a filasti wannan taron ba dan Allah ba za su yi don cikin su ba wanda yake da tunani ko da na rabin minti ne ya yaƙi yahudawan isra'ila duk cikin shugabannin laraba nan duk ƙarya suke ba guda ɗaya daga wakilin amerika sai wakilin rasha gaba ɗayansu bidun istisna amma tilas sai ta tura su zuwa aje a tattauna saboda me a kasashen su an barke da zanga-zanga dangane da kalubalen sa ta'addancin da Isra'ila take duk musulmai sun barke da zanga-zanga ko ina sun ce a ba su dama su tafi jihadi ko ba komai an hana yanzu nan tilas sun ce ta ake wannan taron yau wa ya san me ya sakamakon da za su fito da shi za mu ci daga nan zuwa ne ya sakamakon to kasan dai sakamakon kila dai bai wuce a ce Allah an ci abin da Isra'ila ta yi ba Allah tsinawa Isra'ila albarka kafin a je alƙahir da ma tsinin ne ce ne Isra'ila ce galibi abin da ake kina Allah an ci abin da Isra'ila ce eh eh United Nation wannan haka ko da su taron su na jiya haka suka sun la'anci abin da Isra'ila ta ko da ke a daidai da wannan la'anta ma America ta kisa hannu ta ce ba a la'ance ta ba Ingila kuma ta shiga cikin yan ban ruwanmu ba ta ba da kuri'a ta al'ance ta ko kar al'ance ta ba munafunci babu yadda za a yi musulmi mu samu daraja da ɗaukaka sai mun ɗauki wannan hadisi da manzo Allah ce fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim mazantu masalul jasad an gane ko a cikin sharhi ma da ce kala ibn abi damra babban malami da ake kira ibn abi damra ya ce allazi yazhar babban abin da ke bayyana anna tarahuma wat tawaduda wat ta'atufa وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف yace waɗannan kalmomi guda uku manzo Allah ce misalin musulmai wajen tawaddihim da tarahumihim da ta'atufihim yace kalmomin nan guda uku duk da cewa ma'anarsu tana kusa da juna to amma fa akwai wani bambanci a tsakanin wannan lafazza fa amma tarahum shi da lafazin at-tarahum idan an kawo shi فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر abin da ake nufi da attarahum sashin su ya dukan sashi ya tausaya ma sashi ba dan komai ba sai dan alakar imani ba dan wani abu ba kawai ka tuna musulmi ne sai kake jin tausayinsa kake jin kansa a zuciyarka da kaunarsa saboda alakar imanin ko da a tarihi ya taɓa maka rowa ko da a tarihi ka nemi aure a gidansa ya hana ka ko da a tarihi kun nemi aure tare ya kashe ya kasa ka ba dai na kalmar la ilaha illallah ba wannan kasa kai da ya aibe mai mai mai jika ne ba dan me zaka kulle shi a zuci lalle kan akai jin haushi ko ne ba aure da mutum ya kasa ka to amma to amma sai ka tuna kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da yake tattare da ita wannan shine sistemu masu tausayin juna ta hanyar alakar imani kadai ko da ba komai a duniya alakar imanin ce ta hada to a ji tausayin juna saboda imanin irin wannan shine ake kira at-tarahum wa amma at-tawadud amma at-tawadud an gane ku فالمراد به التواصل الجانب المحبة كالتزاور والتهادي أبن أكيد nufi da shi. shine kulla dangantaka tsakaninsu da juna dukkan dangantakar da ke jawo kauna da soyayya kamar me kamar attazawur ziyartar juna yana jawo soyayya kamar attahadi bayar da kyauta wa juna yana jawo soyayya yana jawo soyayya haka manzon Allah ya ce ya faɗa cikin yace tahadu tahabu durin ka kyauta za ku kula juna ma'ana bil aks idan kuna ruwa mai ruwa take haifarwa da ba da ke kyauta tana da matukar muhimmanci idan to musulmai muna kyauta da su ke sa duk abin da yake na gari ne sai kaga annabi ya kire kowa ya sa abdullahi dan abbas ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair ya fi kowa iya kyauta a duniya ko da marubuta da suke rubuta tarihin waɗanda suka har da kyauta a duniya manzan Allah ne na farko har waɗanda ba su yi suka yi rubuta manzan Allah so kawo so kawo abu hati musa'i wanda ya rayu lokacin jahiliya so kawo waye so kawo waye da manyan manyan da sauran masu kyauta saboda kyauta abu ne mai muhimmanci yake cewa manzan Allah kyautar su ta fi kyautar ruwan da ke ya ta fi kyautar iska da ke turo girgije da ke ɗauke da ruwan kyautar manzan Allah kuma yana rubanya kyauta ya kuma rubanyawa idan ramadana ya zo saboda yana so ninninka aikin alkhairi a cikin watan da kuma sallallahu alaihi cewa ga wani zai iya kyauta irin ta manzon Allah kamar zai wahala to amma abin da ake so mutum ya kwatanta kwata wallahi musu ba in manzon Allah na iya yin kyautar miliyan daya ko da ita kadai ce a wurinsa ko kuma kun kyautar naira dubu ɗaya ne dubu hamsin ne dubu ɗari ne gwargwadon imanin ko ba haka ba gwargwadon imanin mutum a kowace zai yi kyautar dubu ɗari ba tare da kuma wannan bari ne komai cikin dukiyarsa ba amma ba zai iya to kuma sai mutum ya yake zuciya dan da ya ga zuciya ne yake shiga aljanna zuciya ce ke hana ta a ce fanu ya idu kuma fakara wa ya murkum tilfasta wani lokacin za ka yanke za ka yi kawai sai ke dan ya zo ya ce maka tab yanzu kaza sai ka ji abin yayi yawa sai ka yi tawa mutum je ka dawo je ka dawo har ya kure ya kirawo kuma karshenta abin da kake samu ba raguwa ya ba ƙara ci gaba kake amma kuma sai dan na razana da kai idan ka bayar za su kai amma akan abin da yake ba wannan ba wani kan wani aikin banza sai ka kace abin da ya nanninka wannan ko babu komai to shi sa ke ta tana da muhimmanci ko mun koyawa junan mutum kowa kuma zai kyauta da abin da yake so wai ke cewa ai ba wai kyauta shine ka bayar da abin da ya fi kowanne yawa ba suka ce ajwad al-jud al-jud bil mawjud ajwad al-jud al-jud bil mawjud mafi kasaitar kyauta shi ne kai kyauta da abin da ke nan ba ka sai ka nemo abin da baya da ina faɗa muku in kin sa manzo Allah ko kyauta kai mata ta yara ba baya kyauta in kai da musu kyauta kula musu ko wata yi daidai na shi idan mai kuɗi ya zo baka kyauta babba ta kafin ka ya zo baka dubu hamsin dubu kaza sai kuma duka wasu ka kare da su kula ka kula ka wata rana ka je kawai sai ka kawo mata kai kwai ko da wannan ko da su yan kaji guda biyu ko uku ko ka tawo masa da rama ko mai shanu ko madarar shanu wannan ai ba ta aka yi sai in baka da abin da zaka yi addu'a farke wa da an baka ki zaka ake karamu haka manzo Allah ce man sana ilaikum ma'rufun makafi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum to duk wanda yake ki ku rama sai in kun rasa abin da za ku rama da shi to sai ku masa addu'a gurgurdan yadda za ku ga cewa kun rama duk abin da ya dace sai ka kawo mace sai da ya ji daɗin sa kaga rama ko wani zogale ko wani abin da kake gani akwai lokacin da mutum yana da kuɗi a gidansa ba zai tashi da safe ba ya san komai sai ya yi sha'awar wani kuma ba ya da shi a gida dan ka ba shi sai ga masa ko ka ce wa fura irin dakan ƙauyen nan ba ta binni da ake yi wata kala ba ko nono da ta yi san wurin ka kawo masa ko abin nan duk da wannan zai mu koya kan wannan ne kuma kar mu damu idan yan mu da kawai sun zo sun ba mu irin wannan kyauta kuma idan ka tashi sai ka yi musu irin wanda za su ji daɗin ka mutum ya kawo maka kwai guda ashirin ko talatin da yan kaji guda biyu ta ga aika sun cewa lallai ta hada yi inda da kawai ya kawo kar ka kunye kar da kika alaƙar zai kawo naira dubu biyar dubu shida ka baki ta ga zai ji kwari sosai to akwai masu wannan cutar ta wayo sai lissafa nauka kake a mota kaga babu riba ke Allah ta wato dai dukkan wato wata alaka wadda yake akwai abin da ya haifar da ita irin wannan alakar ita ce ake kira at-tawadu wa amma at-ta'atub at-ta'atub ko fal muradu bihi i'anatu ba'dihim ba'dha abinda ake nufi da wannan sashin sai ya taimaka ma sashi kama yi usafu saubu alaihi liyu kawihi kamar da ake linka tufafi kan tufafi dan uwansa domin ya karfafa masa ya karfafe shi ma'ana dai waɗannan kalmomi guda uku dukkanin su suna nuna taimakekeniya da juna da kaunar juna da alaka da juna tsakanin musulmi da juna muttafaqun alaihi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الحسن بن علي الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن هابس جالسا فقرأ فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi kala yace qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wato manzon Allah ya ya sumbati Hasan ibn Ali jikan sa ke wa indahu al-Aqra ibn Habis a lokacin da manzon Allah ya hakan akra ibn habib yana tare da shi jalisan yana zaune tare da manzon Allah sai Hassan bin Ali ya zo sai manzon Allah ya kama shi rungume shi sun bace shi fa qala al akra sai shi akra yace lokacin yana daga cikin waɗanda sababbin musulmin take sai yace inna li asharatan min al waladi ina da ƴaƴa har guda goma ma qabbaltu minhum ahadan ban taɓa sumbantar ɗaya daga cikin wannan ƴaƴan nasa maza ne ko mata eh yace inna inna li asharatan min al walad saboda me muka ce maza ne ko mata ne ko menene da eh eh eh eh shi da lafazin alwalad ya shafi mace ya shafi namiji in maza ne kadai za a ce walad in ma mata ne malad in mata kuɗi ne za a ce walad to amma me nuna mana maza ne kadai ko mata ne ko ko maza ne da mata ana maganar 'ya'yan wancan mutumin shi yanzu ba ji ba ban fahimci ba abin da ta faɗa sosai ba eh to mene ne bambanci wannan shi ne magana wadda take ta gaskiyar al'amari in ka'ida ce kawai ta larabci da aka ce asharatun ya nuna mazaje da mata ne sai a ce ashirun ina fata ku da mata ne sai a ce mai domin ka'ida dukkan jam'i daga uku zuwa goma idan mazaje ne dukkan lamba take daga uku zuwa goma in dai mazaje ne to za a sa ta usta a in mata ne kuma za a cire ta usta a a wajen lambar misali salasatu rijal arba'atu rijal khamsatu rijal an gane ku sittatu rijal sab'a samaniyatu rijal tis'atu rijal ashratu rijal amma da mata ne sai mu ce salatu nisa an gane ku misali salatu banatin arba'u banatin khamsu banatin ba za mu ce ba khamsatu banatin ina fata an fahimta za mu ce hamsattu ne mu kawo ta'ud ta'ani idan ya zanto tamyiz din muzakkar an fahimta ku amma za mu cire ta'ud ta'ani idan ya zanto muannas Allah ce sakkaraha alai sab'a layali wa samaniyata ayyam kaga layal jam'i ne na laylatun laila kenan muannas ayyam kuma jam'i ne na mai yau wanda yake muzakkar an gane ku sai aka sa ta'ut ta'anis inda zukur aka cire ta'ut ta'anis inda ina saba a layalin wa samaniyata ayyam yace inna li ashratan asharatan min alwaladi ina da ƴaƴa guda goma ma qabbaltu minhum ahadan ban taɓa sumbantar ɗaya daga cikin su ونظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن الله يزرع مسجده يكليه فقال يتدتي من لا يرحم لا يرحم wanda baya jin kan mutane shi ma ba za a ji kansa ma'ana wanda baya jin kan mutane shi ma mutane ba za su ji kansa ba ko kuma wanda baya jin kan mutane shi ma Allah ba zai ji kansa ba wata ma'ana ce cewa wanda baya jin kan mutane mutane ba za su ji kansa ba shi ne yafi ko kuma cewa wanda baya jin kan mutane shi ma Allah ba zai ji kansa ba Allah ba zai ji kansu saboda yawwa saboda hadisin irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama irhamu talab ne yarhamkum jawabu talab ke ko jazaa'u talab yarhamu man fil ardi ku ji kan waɗanda ke kasa yarhamkum man fis sama wanda ke sama zai ji kanku ma'ana in ba ku ji kansu ba ba zai ji kanku walla yarham la yurham muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta abinda wannan ke nunawa ashe ko da yaranka da gida ana bukatar ka zama mai tausayi da jan su a jika kuma sumbata din nan yana ɗaya daga cikin nuna kauna to sai dai malamai suka ce ya kamata ka kula sumbata iri biyu ce akwai sumbata ta tausayi da jin kai wannan ana yin ta ko ga ɗa ko ga jika ko ga dukkan wani abin kauna akwai kuma sumbata ta jin daɗi da shakatawa wannan ana yin ta dai ga mace matar ka ta aure aw ma malakat yaminu na kuyangi kenan dukkan su kowace iri ɗaya ce a ma'ana kowace dai sun bata sunanta sai dai kuma yanayin yaya kake ji a duka kai ka san me kake ji a san ko me kake ji a san gurin ina fata an fahimta ashe wannan ke nuna dan mutum ya sumbaci ɗansa ko ƴarsa sumbata ta jin kai sumbata ta tausayi babu komai cikin shari'a manzo Allah yana sumbatar jikokin su gashi wannan kuma ya sumbaci Fatima in ta zo ma yakan tashi ya tare ta sallallahu alaihi wa sallama ya kamo hannun ta sumbace ta a gocin ta ya zaunar da ita tana gidan aure ma haka yake bata dan nuna jin kai da tausayi gare ta sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan koda kaga mutum yayi in dai ya kasance kamar yadda muka faɗa yayi ta jin kai da tausayawa baya a cewa ya saba ma addini sai dai ko a ce ya saba wa al'adar mutane to hausawa kuma su ne addini addini shi ne qur'ani shi ne hadisi ba bahaushe ko balarabe ko ko wani abu daban وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه عن كربو حديث لقائشة الله تقال الداقريتا قالت تتي قدم ناس من الأعراب وأن سمتاني سنزو فيكم مزونا كركرا الأعراب مزونا wato kenan yana daga cikin abin da ake so mu yi tsakaninmu da ya'yan mu jin kai gare su daga cikin abin da ke zo jin kai kuma sun ba ta su kuma da jin su a wato tarbiyyar mu iri biyu ce wadda ko ce akwai kuskure ko dai tarbiyya ta sangar ta yaro yadda ai ta lallaba shi ai ta lallaba shi ba a san ai masa fada ba a san a hore shi ko da ya abin da yake bukata to wannan ba daidai bane ko ba gata mutum yawa dan su ko dan in yi masa ko kuma tarbiyya ta kaushin hali sai da kai da yara sai dai tsawa sai doka sai zagi ko zama suka wuri da ku tashi ka kore su ba ka jan su a duka wannan kuma tarbiyya ce ta kasawa wato kaushin zuciya bai dace ba to abin da ke so ka ɗauki salo na tsaka tsakiya salo na tsaka tsakiya kana tare da yaran ka su saba da kai ka saba jin matsalolin ka saba koya musu zance kuskure suka yi cikin zance da kai ba haka ake cewa ba kaza ake ba yaro lokacin da yake yaro karami yaran mahaifiyarsa ma yana bukatar wa zai ta gaza masa a kai zai iya ba mace lamirin namiji ya ba namiji lamirin mace duk wannan kai zaka taimaka ya ranka kai ba haka ake ta baka za a ke wata rana idan kana da abin hawa ka dauke ka ga yawo a cikin gari nan titi ka zaki nan ko kana masallacin zuma ake nan nan bayan ruwa ana ake karatu kun ga can gurin masallacin ka zaki nan can gurin masallacin ka zaki nan can unguwa ka zaki nan wata rana ka mutu kofar gidan sarki nan gurin kofar gidan sarki na wata rana masallacin sai ga suna ta tunawa baban sa ta zuwa da su masallacin ya nuna musu ya duk lokacin da ka zo za ka ga cewa kana dawowa daga tafiya ka dawo daga wani wuri a gobe za su dubo a gobe suna ba za su da sai ga saboda rahamar da suke tsakanin da amma da ya zanto da sun ganka da sun ji sallamar ka hankali ya tashi ba wanda zai sake shiga na sosai da kafa daga gida wannan zai ke sa yaro ya san gaske saboda bai saba warware masa matsala bai saba mahaifinsa warware masa matsala bai saba su tattauna ba amma na cikin wannan ya abin da ba daidai ba wata rana sai ga bulala ka zare masa ido ya ga bulalan nan ka rike ta rikon duka sosai hankalin sa ya tashi ka ce to idan ka sake wanda ya tashi na zane ka in ya sake na biyu haka da yayi na ukun ka da ganin wasa ne ga ka zane ki amma ba dukan da zaka tara musulmi ba dukan da zai ji a jikinsa sosai da shi kenan bayan awa ɗaya kuma yanzu kai kira shi an ci gaba da harkoki na nuna cewa kai ka ja wanda da ke karkai ta sakin abin da za shi kenan wata rana za ka tafi karatu ka tafi wurin da ake karatu da shi za ka tafi a nan ka tafi da shi shi kenan sai ka hana yaron ka yawo cikin ɓata garin yara da za su lalace wani abu da zai dauke masa kewa a gida wanda ba zai yi tunanin ya je makota ba duka kawo masa gwargwadon kayan wasa da yake bukata yana bukatar kaza yana bukatar kaza wata yan rediyo ana sa masa kasu na wake irin na musulunci na yara wanda za su iya yi wata rana a sa masa kira a jiro amma wata rana a sa masa wake waɗansu a nafi islam shikenan sai ya ɗauke masa kewa ba sai ya je gidan suwana ba sai ya je gidan suwana wani kasar na sallar makka ka ɗauko bidiyo kasar an zo an sa musu ayyukan duk sai ka ɗauke musu kewa amma da yanzu ba za ka yi wannan ba dole yaran ka je makwabta dole duk yadda ka biya masa karatu mai tsada ya je makaranta ya dawo kuma zai shiga a cikin makwabta din nan cikin minti biyar a rusu zo abin da ta gina a makaranta saboda haka dole sai mun bar salonin tausayi da jin kai amma a ciza kuma a huta wannan hadisi muttafaqun alaihi da wancan hadisi da wannan hadisi da hadisi na uku gashi nan wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce man la yarhamin nas la yarhamuhu Allah wanda baya jin kan mutane Allah ba zai ji kansa ba kun ga fassarar mu ta da ta fito yanzu man la yarham la yurham ma'ana man la yarhamin nas la yarhamuhu Allah wanda baya jin kan mutane Allah ba zai ji kansa kuma kaga cikin imamun nawawi shi ne da ya kawo wancan hadisi da ya shafi sumbatar yaro annabi ya sumbaci hasan bin ali ya kawo wannan hadisin ga irin tambayar da waɗannan mazauna karkara suka wa annabi duk kila wani ya ɗauka rahama ce wadda ta shafi tsakaninka da 'ya'yanka kaɗai amma da ya kawo wannan hadisin man la yarhamin nas lafazin annas ya shafi kowa da kowa kowa ya shafi ba ka ce zaka dukkan dan gidanka ba amma dan makwata kuma babu ruwanka ne ba ka ce zaka ji kanna ka babu ruwanka da dan dan uwanka ba ka ce zaka ji kan wanda yake na jikinka ba wanda ba na jikinka ba ba dan in iya ba nawa ba kuma babu ruwanka annas bi sifatihim annas gaba ɗaya ana sa rahamar ka dukkan danka ya game mutane sai fa waɗanda suke ahlu har ma'ana ana cikin zaman yaki da su wannan wajen yaki kan ai duk da nan waɗansu musulmai suka ce ko da wajen yaƙi akwai ɓangare na rahama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa idan kun ji yaƙi kar ku yi mutula ba a kashe tsoho a wajen yaƙi ba a kashe yaron da bai balaga ba wajen yaƙi ba a kashe mace a wajen yaƙi kaga duk da dubban yaƙi wato tsarin inda zaka san musulunci ba ta'addanci yake ba amma yanzu yahudawa da suke jeho bam daga sama suna kashe falastinawa akwai bambanci a tsakanin tsoho da yaro wanda ma aka fi kashewa yara ne yan kasa da sha biyar a kaza a harbi mutum inda zaka san ba kuskure aka yi ba ganganci aka yi makasa aka bi ma tsabar kuma ko da ta'addancin da aka yi a Lagos nan dan Allah an ji kan tsofaffi bai da guragu masu yawon bara din da an bi su an yi yanka guragu da makafi su ne ma gawar farko maza da mata a kama mutum a sa masa fitra konan shi ta'addanci wanda ko da jihadin musulunci zamu muka samu arna in dai aka kawo mata sai dai su zama ku yanki amma shari'a ba ce ta kashe su ba haka tsofaffi wanda karfin su ya kare ba za a kashe su ba yara wanda ba su kai balaga ba za a kashe su ba Allah ma ta wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum malamai suka ce allazina yuqatilunakum ma'ana waɗanda ya iya yiwa su yaƙe ku suna da karfin yaƙi su za ku yaƙa banda wanda ba za su iya yiwa su yaƙe ku aka ce in kaga an kashe tsoho a wajen yaƙi in ji waɗansu malamai suka ce sai fa in makiri ne shi baya iya yaki amma ya iya kulla dabarin ne yana zaune yana ba da shawara yana planning a to sai an kashe shi ko wata macen a iya samun daidaikun mata su ma makirai to ita ma sai a aika ta sai ta amma dai duk da haka ba a yadda ba a ce a yi gunduwa gunduwa da a ce a yanke hannun dama a yanke hannun hagu a yanke harshe a yanke kunne irin yadda har na suke yi musulunci ne da wannan ko abu jahil za a taso da ransa yau ka zo yaki ga kashe shi ba a yadda ka yanke masa kunne ba ko ka kwakule masa ido ka dai kashe shi din mu yadda musulunci ce fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza zabahtum fa ahsinu dhibhata ko yanka ka kyautata yankan ko kisa ka kyautata kisan ba ta addanci kake ba jihadi kake ibada kake ta neman lada ibada sai ka yadda Allah ce eh za ka zare ran arne amma ba dan zuciyarka tana kishirwar jinin arne ba saboda Allah ya ce a kashe shi an ta tamtinsu da awamir Allah kana bin umarnin Allah ne a lokacin to sai ka yadda Allah ce ina fata an fahimta duk wannan suna cikin ladubban jihadi wanda yanzu dukkan darasi in dai aka bi ta kan wannan dole sai a rinka faɗa saboda jihadin yanzu na iya tasowa a koyaushe وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza salla ahadukum linnas idan ɗayan ku zai yi wa mutane sallah a matsayin suna mamu yana limami falyukhaffif ya sauƙaƙa sallar tasa fa inna fihim ad-da'if domin a cikin mutanen akwai mai rauni kamar rashin lafiya ke wasaqim akwai mara lafiya marizi kenan wal kabir akwai dattijo wanda ya manyanta an gane ko wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku zai wa kansa sallah shi kadai falyutawwil ma sha'a ya tsawaita duk yadda ya ga dama in ma suratul baqara zai ja ya ja ba shi kadai bane ba amma in zai da mutane sai sauƙaƙa saboda mara lafiya ko mai rauni ko dattijo wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa zal haja akwai ma'abucin bukata ina wani yana da alkawari kun tayar da sallar azhar karfe yana da alkawarin karfe biyu tsakanin shi da inda in kun gama sallah ya je wajen kila minti ashirin kaga tsammanin su za ku tayar da sallar karfe ɗaya ɗaya da kwata ɗaya da ashirin duk yadda aka tsawaita ɗaya da ashirin an kammala sallah sai ka zo ka ja sallah ba a gama ba har biyu da wani abu duk limamin da ya ja maka irin wannan sai kai sallama ka koma gefe guda kai ta kai tafiyar ka ba abin da maka zai ya saba sun da ya raka ci gaba da mutum kun je irin kuka jiyo kuma sai ku ba zan ku fatawa tun da kun je koyi juma'a wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a muttafaqun alayhi ita juma'a ko ita ce in dai kana da bukata sai ka janye ka ji in kana da bukata ta larura an gane ko hato muka san ka rasa juma wa fi riwayatin wazal hajat wato da mabutun bukata eh dawai su sallah ko ba wai yadda yake a mudun ka ba kai yadda yake a mizanin shari'a manzan Allah yana da sallar magariba da wasu ruwa kitabin masu siraskin mai su zuwa kashi kuma ba tsawai ta yake ba yana yin sallar asubahi da kafin qur'an al-majid kuma duk wannan takaitawa ne ba tsawai ta wani ba a asubahi kuma wani lokacin ranar juma'a yakan karanta suratul sajda a raka'a farko raka'a ta biyu halata alal insani fi min al-dahri duk wannan abin nan manzo Allah ta bayan sallan magariba da suratul a'raf Rabai a zai jaki duk wannan ba sai jaki sallallahu saboda haka idan an ce takaitawa kar mu dauki takaitawa irin tamu ita za ta karanta kulhu wallahu karanta inna daina karanta wal azali haka wadansu ka zo sallah wani ya rada ma karanta kullu wallahu yana sauri ko ka bari mana ko da sabbi sama rabbikal ala karanta ko wata mai wasari ka ga ai ba tsare ta sai mu tuna cewa ibada muke wai idan ka gama to ka je ina idan ka gama ina zaka sai mutum ya sauri ayi maza ayi sallah ayi maza ayi to idan an gama sai ko me duk abin da zaka je din da bai kai sallar ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga Aisha Allah su kare ta a gare ta tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah ya kasance la yad'ul amala yakan bar aiki in din nan suka ce mukaffafatu min as-sakila innahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadda zanta yake kenan yadda sha'ani yake annabi ya kasance la yad'ul amala yakan bar wani aiki yuhibbu an ya'mala bihi da yake son ya aikata amma sai ya bar shi kake ta an ya'mala bihi nas dan kar ya aikata mutane su yi aiki da shi fa yufrada alaihim daga karshe a zuwa farlanta musu yana son ya yi aiki amma sai ya bar shi dan kar ya je yi mutane su gani su koyi da shi daga karshe a saukar da wajibi a kai duk wannan na nuna tausayin annabi ga al'ummarsa azizun alaihi ma anit harisun alaikum bil mu'minin ra'uf rahim sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل فيه قوة قوة من أكل أو شرب إن حديثي أنكر أوتي daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nahahum annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya hana mutane su zarce na azumi menene alwisal yin azumin yini biyu ko uku a haɗe lokacin magariba ya kan yi kan ruwa har gobe ta ci gaba annabi ya kan yi haka ya yi ne biyu ko ya yi ne uku a haɗe amma da ya ga sahabbai za su yi shekar kuɗi na hahum an alwisal ya hana su yin tabbatar ce cikin azumi saboda mai rahmatan lahu dan tausaya musu faqalu su ko sahabbai sai suka ce innaka tuwasil manzon Allah ya zaka hana mu alhalin kai kana yi kai kana yin sakon zance cikin azumi kada sai ce inni lastu ka hayatiku ni kam ai ba kamar ku nake ba inni yut'imu ni rabbi wa yasqini ni ka ubangiji na ce yadda ne shayar da ni muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim to ya yake ce da ke shayar da shi waɗansu malaman suka fassara cewa Allah na sa masa wadar zuci waɗansu malaman suka ce a ƙarfin tafakkuri da munajati tsakaninsu da ubangijinsa ne ya zama masa madadin ci da sha waɗansu malaman suka ce me za ku tsaya kuna wani kwaɗa-kwaɗa don nan tawili ne Allah yana ce da shi shayar da shi ta hanyar da ya ga dama dole sai kun sani yana cikin al'amarin gaibu sai ka yadda kawai ka wuce amma kar ka ce yaya mala'ika aka kawo yake sa masa abinci a baki ba mu sani ba umur ghaibiyya Allah ne kawai ya san ya yake sai da shi da ni annabi ya ba da labari yuzimu ne wa yasqini yuzimu ne kuwa ma'anarsa ba ne abinci yasqini kuma ba ne abin sha babu yanda za a yi tawulin su da wata ma'ana kishiyar yadda yake a larabci domin al'aslu fil kalam ijra'uhu ala zahiri wa la yusaru ila al-majaz illa bi dalilin yujibu zalik asalin zance akan dauke ta ala haqiqatihi ala zahirihi ba a ɗaukansa zuwa ga majaz sai in an samu karina kwakwara da ta da za ta hana ɗaukan ma'anar zance a zahirin sa to sai a ce to gashi ta zaɓen su kenan ake sai a ce majazi ake nufi eh waɗansu ce mai ba kamar kuma ne sai su ce mai kenan ma'ana ni ba mutum bane idan mutum ya fassara shi ni ba mutum bane ba yayi karyar fassara tun da ya saba Qur'ani ya saba hadisi an gane ku don ya zai da inna ma'ana basharun mislukum ya zai da wannan ya zama shi mai kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum kusuwa ku mutane manzo ya zo daga cikin ku mutane kuma da an tambaye dukkan malamin da yake wannan surutu idan ka tambaye shi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam bahaushe ne ko balarabe ne sai tayi a cikin larabawa me ya kabilar sa ba kurai to kurai shawa din nan da manzo Allah fito daga cikin su ba mutane bane duk wannan zai zama wani tuka da warwara ne wai ka ce annabi ba mutum bane abinda zaka faɗa mutum gwari-gwari don ya gane nau'ikan halitta dai ga mala'iku bil adama aljanu dabbobi daga nan sai dangin abin da ba masu rai ba kamar bishiyoyi da ruwaye da duwatsu ba su ne nau'ikan halitta kamar sama da ƙasa da sauransu ko dai mutum ya zama mala'ika in kai ba mala'ika bane ba to mutum ne in ba mutum bane ba to aljanna in ba aljan bane to dabba ne in ba dabba bane to kana cikin jinsin halittan jamadat wal jamadat wato abade sandararrun al'amura da ba masu rai ba sama kasar ruwa duwatsu da bishiyoyi da sauransu to shi kenan sai ka cire annabi daga cewa ba mutum bane ba to sai ka faɗa mana ina za ka tafi ka ce mala'ika ne ka so za a tambaye ka yana da mata mala'iku suna da mata yana ci yana can mala'iku suna ci suna can kafirai ma abin da shawai suke wai suka ce dan da zai ke can ma da hazar su da ya kula samu yayin su bila suwa shi kenan to ka ce aljini ne tabbas to daga nan wurin da ya kan to kuma sai ka ce idan mutum ya sanya manzan Allah cikin abin da bai kai dan adam daraja ba kamar dabba kaga ya rida ma ya fita daga musulunci gaba to sai ka ce Allah ne mu Allah kuma guda ɗaya ne to sai a ce menene to daban meye daban sai dai inadi wato wannan shi dai inadi inadi kin gaskiya bayan ta bayyana in gaskiya bayan ta bayyana ka gaji waɗansu ma'aluma iyaye da kakanni ba ka son ka saba wannan ka'idojin wanda mutum ya gada wajen iyaye da kakanni da malumman gida da zaure to kuma ko da yanzu ya fahimci qur'ani ya ci karo da wannan abin yana jin kunyar ya saba malamansa ko iyayensa gare ya saba mu qur'ani ko hadisi da yayi wai fito abin da zai baka mamaki shine sun amince su yi tawilin zancen Allah don ya dace da abin da iyayensu da malumansu da kakanninsu suka faɗa a madadin su yi tawilin zantukan malamansu su dace da abin da Allah ya faɗa yanzu wa aka mayar asali waye reki ma'ana malamansu da iyaye da waye su ne asali zancen Allah shi ne reshe dan reshe ne ake lankwasa shi don ya dace da asali a madadin su yi kokarin ya za su yi zantukan iyayensu su dace da abin da Allah ce sai a yi kokarin ya za a yi a karkatar da zantan Allah don ya dace da abin da iyaye suka gina ko kakanni ya zama shi ne kenan ba addini ba san zuciya ababai ne wanda duk wanda Allah bai wa basira kuma Allah ya haɗa ka da malamin da zai tsoron Allah faɗa ma gaskiya shi kenan ita kan da'awa tana da wahala mutane za su tsane ka za su ce kai musu ba daidai ba amma dai sai ka tabbatar addinin su ke isarwa ba ruwanka wani ya ji daɗi bai ji daɗi ba ruwansa kai dai alaƙa tsakaninka da ubangijinka a matsayin ka na mai wa'azi ka tabbatar abin da ka faɗa da ilimi ka faɗa kana da hujja ka tabbatar lokacin da ka faɗa ba wai ka faɗa bane dan ka muna na wane ko dan ka burgewa ne daga baya wane ya ji daɗi ya yi kabbara ruwansa wane ya ji haushi ya yi alatsi ne ya daina zuwa karatu ruwansa baya hana gobe ka maimaita ta kuma maimaitawa sai mai amma inda mai wa'azi ke tutuwa shine yana son ya burge yana son a yi sowa yana son a yi so da zaran ya bata wani rai gobe yana son ya gyara ya zai ya gyara ya jawo ke dawo don wani ya yi fushi shi ya zo baka da manufa yayin da ka jawo shi din nan to kuma wannan jawo shi kuma ka bata wani ko ba haka bane ba to ya za ka yi kima wancan sai ya zanto aikin ka shine ya za ka jawo wannan wannan ya zulla ya za ka jawo shi wannan ya zulla ya za ka sai ya zanto an barka da su ka daina tunanin Allah sai kuma Allah ya kyale ka da su to sai ka yaya shi sa sai ka faɗi gaskiya idan ka faɗi gaskiya ko da mutum ya fi shi rai salamu alaikum haka yake wani lokacin da ka faɗi gaskiya wani ya ji haushin ka da ya ganka ya ɗaure fuska sai ka ce salamu alaikum ka baki hannu dole sai kun gaisa duk wannan ba shi ke nuna mutum ba zai iya ba zai kasa yin kuskure ba ya iya yin kuskure idan malami ya yi kuskure wajen fatawarsa wajen karatunsa wannan sai ya faɗa mutane abinda na faɗa rannan tun tuban mutum kuskure mantuwa ce rafkanuwa ce wahami ne wannan ko ba kansu faro ba duk mutanen da sun yi wannan sun yi rafkanuwa sun yi wahami sun yi kuskure sun yi fatawa sun janye kawai abin da mutum zai ce idan na yi fatawa na janye to kuma mabiya za su ce ake baya da tabbas ya zai faɗa abu ya zo bi wannan idan jahilai ne haka za su yi amma duk wanda ke da alaka da ilimi ya san wannan ba babban abu bane a duniyar ilimi kuma musamman ilimin addini Allah da ya ganar da mu hadisin da za mu tsaya a kansa na ƙarshe wa an abi katadata ba imamun nawawi yace mutafaqun alaihi ma'anahu da manzon Allah ce yut'imu ni rabbi wa yasqini ma'anarsa shine me yaj'alu fiyya quwwata man akala wa shariba Allah na sa mun karfin kamar wanda ya ce sha shine muka ce wannan fassara ce ta Imam Nawawi haka kuma dan su malama suka fassara wa nabi qatada ta al-harith ibn rabi'i al-harith ibn rabi'i radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري an karɓo wannan hadisi daga abu qatada al-haris ibn ribi'i Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la aqumu ila salati ni kam nukan tashi zuwa ga yin sallah wa ana uridu an utawwila fiha nukan so in tsawaita sallar fa asma'a buka asabi amma sai in ji kukan yaro karami fa atajawwaza fi salati sai in takaita sallata in gajarce ta da na shiga da niyyar tsawaitawa amma yanzu na ji kukan yaro sai in gajarce ta karahiyata an ashqa ala ummihi dan jin tsoron kar in matsanta wa mahaifiyarsa yaro na mata kuka ni kuma na tsawaita sallah duk wanda ɗake mata kuka za ta so a gama sallah da wuri dan ta cigaba da lallashin jinjirinta duk wannan na nuna rahamar manzon Allah game da al'ummarsa to wannan rahamar kuma ita ake so ta dawo cikin ayyuka ma'ana dukkan waɗannan rahama rahama da ake kawowa ko a babin kula da yaro ko hadisin da zai nuna maganar sallah ko duk wannan misalai ne amma in ba haka ba rahama cikin kowane irin abu ka zama mai rahama lokacin da zaka sayar mai rahama lokacin da zaka sayar mai rahama lokacin da zaka dauki aiki mai rahama lokacin da aka dauke ka aiki mai tausayi da jin kan yan wanka musulmi don saboda alaka ta musulunci alaka ta qur'ani alaka ta hadisi wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito ina ga sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi tunda har neman mace da aure bayan tafiya ta yi tafiya sai ta ba ta labarin ita ma'aikata ce tana koyarwa makaranta to sai mai dai cewa mutum ne ya tashi neman auren mace kuma bayan tafiya ta yi nisa sai ta ba ta labarin ita ma'aikata ce kuma yana ganin su ta aiki kamar akwai matsala to amma take ba ta labarin ai ofishin su na mata daban yake ko da wajen aiki sai dai wannan baya hana gaisawa ta fatar baki ta hada su da mazaje masu karantarwa a yan wani to shi ne ya zai yi a gaskiya ne a fahimta ta aikin koyarwa da aiki na likitanci ko ungozoma wanda na cikin ayyukan da ya kamata a tarbiyyantar da mata masu shiga su domin aikin koyarwa dai zai shafi mata zai shafi yara wanda ke ba wanda ya dace da tarbiyyar yara irin mata ɗin ba kuma wanda ya dace da takuduwa da mata ɗin kuma haka irin mata yan uwan wanda a yanzu idan aka raba mazan kano da matan kano na tabbatar cewa mata za su fi yawa ina fata an fahimta to kaga idan har ba a sa su sun yi hidima wa jinsin su na mata ba wajen ayyukansu to dole ko maza za su shiga ayyukan da za su yi wa mata kuma a samu illar da ake jin tsoro aka hana mace fitowa saboda ita to sakamakon haka sai a ba su tarbiyyar yadda za su tarbi su kula da wannan bangare ya fahimta ta aikin koyarwa yana daga cikin ayyukan da za a iya barin mace to amma abin da nake so in ci a nan gurin shine ba ka iya bayar da hukunci don me ya shafi kowa da kowa da yanzu mutane ko da halal ne waɗansu matan su fita aiki gaba ɗayan ba wani ja da baya amma wata matar an zanta da wargi da rashin kame kai kaga za a iya hana da ita ta zantar da ita kadai ba tare da an haramta sauran mata yan uwanta ba akwai lokacin da hukunci zai ke fanci mace da ita kadai saboda ko da mutum wani lokaci yana da mata guda biyu akwai aikin da zaka iya kyale wanda tsayi inda wanda za ta yi irin wannan aikin ba za ta yi ta saboda ta yadda wanda tsayi ya ce kaza kaza kaza kaza ko da wajen suka ta baka da wasa ba za a yi yaudare ta haka da sauransu amma wanda kuma kila ba haka take ba da haka ba za ka iya bada hukunci gaba ɗaya ba mutum shi ya fi sanin ita mata kuma duk da haka kuma shi ya fi sanin ka'idoji kuma da ya kamata ya sa mata in har ya yadda za ta yi aikin zai ba da wasan ka'idodi da condition da condition da za su gina rayuwar a kai wato ke yadda da kaza ke yadda da kaza ke yadda da kaza ke yadda da kaza kuma ki kara kula da kaza ki kara kula da kaza in ya aminta da cewa lallai ba mai wasa ba ce za ta rike wannan shi kai in kuma yana ganin a'a lallai akwai wargi da tarbe shi da kaza ki ina fata an fahimta ma'ana hukunci ne da yake koma zuwa ga daidaikun mata ɗin ka da kuma daidaikun maza dan sun gaisa ba ko mai taron maza haka salamu alaikum ta ce wa alaikum salam ko suka ce mata ko idan ta ce wa salamu alaikum ta ce wa alaikum salam babu wani mai kira malam ne hukuncin mutumin da yake gargashin mai gidansa amma baya kyautata masa wajen kulawa da haƙƙinsa ya halatta ya ɗan ɗauki wani abu na dukiyarsa gurgurdun bukatarsa ta rayuwa a gaskiya ba za mu ce ya halatta ba domin idan muka ce ya halatta mun bude wata kofa da farko da wanda yake da matsalar irin wannan da wanda baya da matsala ta ta an ce ya halatta ka rika da kun kudin mai gidanka ka ka bude kofar da ba za su rufe na biyu ba mu da garanti din cewa in muka ce ya halatta ya dauki daidai wahalarta zai ta kai ta a daidai wahalarta ba tare da ya shiga haƙƙin ubangida to a sakamakon haka yadda za su sai ya tsaya su yi zance na gaskiya abin da yake cutar mu ba mu da garinta da za mu yi zance na gaskiya tsakanin mu da iyayen gidan sai ka samu wani lokaci da yake cikin kwanciyar rai kasuwa ta yi kyau yana cikin farin ciki ya buga waya ya buga waya ya wallahi yana da magana kawai na gani yadda Allah ya yi kaza ya hore ma kaza hore ma kaza muna tare ni fa ina ganin a zaman nan da muke ni dai bana son aiki ba kuma na alkawari bana aiki ba amma ina ganin akwai gajiyawa ta bangaren da ta hanyoyi kaza da ya kamata mu yarjejeniya guda daya me za a rinka bani duk ko duk mako ko duk wata ko duk yini ko yi yarjejeniya a kan haƙƙinka ko da ciniki ko ba ciniki wannan shine haƙƙinka to ka tsaya ka yi wannan jarumtar a tabbatar ma da haƙƙinka rubutacce shi ya fi alkhairi sama da ka rinka ɗaukan abin da ba haƙƙinka ba ne don wancan abin da zaka dauka ba ba wanda zai iya iyakance maka adadin to kuma ba tabbacin zaka takaita akan daidai hakkin ka zaka iya shiga hakkin ka to da haka sai ku yi magana ta yarjeje ko wani ne ko mun alaƙar ku illa iyaka ya ce kaya masa rashin kunya zai damu ka ce kai dai wannan shine ka'idar aikin ka idan ya ke ce ya sallame ka ubangiji zai arka ka da wani abu daban mutuwar zuciya mu dauka in mun rabu da wani zamu karye shine matsala za mu tsaya iyakacin yadda muke so mu haɗu da wani amma da sharaɗin za mu yi masa adalci zai mana adalci amma matuƙar wani zai shiga haƙƙin mu za mu shiga haƙƙin su mai amfanin ci gaba da zama Allah na iya rubuta ka da wanda ya bi to amma mutanen mu suna da kareyar zuciya kamar in na rabu da wani cikin nan na gudu na lalace to da ba wannan fa kuma kana nan kana tare da shi duk wata rana zai mutu sai ka yaya kenan ƴaƴansa kuma su kore ka su raba gado sai ne kuma har ma ka je ka zama mutum kai kanka idan shi yana nema mai da kai kawai ya tsarsa ya kamata mu kiyaye wannan ni ba zan taɓa ba da damar cewa ko da sun yi yarjejeniya in baya ba shi zo ya ɗauka daga cikin kudin sa ya rabu da shi ya sake wani hukunci amma idan ka buɗe a mutum wannan kofar da fatawa sai zai shiga wata hanya da eh mace da miji wannan akwai hadisi kar za a kai hindu ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan marwaci ne baya ba mu kudin cefanen da ke isar mu zan iya daukar wani abu daga cikin dukiyarsa manzo Allah sai ke dauka tare da kyautata ma'ana daidai ruwa daidai abin da zai ishe ki da yayan wani malami yana cewa ko an kafa shari'a musulunci za a dakatar da hukuncin rudda ai wannan ba magana ce ta ce tafi kadai ba yan implementation shari'a su ne za su duba su gani na dakatar ko kar a dakatar mu sani cewa dai akwai masailin ijtihadiyya wanda ijtihadi na iya shiga karfin zama ba sai kuma dan wani mutum ya faɗa shi kadai sai mu zama masa ido ai shi ba shi ne shari'ar ba shari'ar nan gwamnati ita ce shari'a kuma gwamnatin nan tana da malamai da su ɗauka a matsayin yan implementation shari'a ko waɗanda za su lura da yadda za a rika aiwatar da shari'a su ko malaman nan sai mu gwada kansu dukkan abin da muka ga an yi ba daidai ba abu ne mai sauki da kansu cikin su ana tare da su sai umar ibrahim umar kau ana tare da su waye da waye da sauran manyan malamai da ake tare da su abin da muka gaya mana da kai ba da dai sai mu je mu samu malaman sai mu faɗa sai mu faɗi ko kan su kuma sai mu ji bayanin da su mana kuma yana kyautar da su kansu malamai din dukkan hukuncin da aka kawo irin wannan mai rikitarwa mai rikitarwa haka mutuka kwarai da gaske dole za su tambaye shi ta bangarori daban-daban illa iyaka kai idan an maka bayani na malanta tare da dalilai sai mutum ya gamsu kar mutum ya ce yadda yake so haka za kamar yadda na sha faɗa wato ita dai shari'a din samun ta ɗari bisa ɗari yadda muke bukatar ta ba za mu iya samu daga ɗaya ga watan ramadan ba ba za mu iya samu daga nan zuwa shekara ɗaya ko biyu dole ne a yi aiki tukuru don a same ta ɗari bisa ɗari amma za a iya kawo wannan gaskiya tana bukatar lokaci yana bukatar lokaci ina fata an fahimta yanzu shari'a ce wata za a fara aiwatar da ita a yi aiki da ita a gobe idan soja ya sha giya ya bugu ya kwace mulki sai jirgi da rediyo ya busa begila ya ce ya rufe jam'iyyun siyasa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaga an canza wani sabon faifai na gudanar da kasa ba haka bane ba yaushe ne shari'a za ta yi karfi abinda mutanen mu ba sa so shine shari'a za ta karfi ne kaga wannan rikicin da ake cewa ko a daina shari'a ko a raba kasa inda mutanen mu sun san menene shari'a ko mun san ciwon kanmu muna da shugabanci da san yadda a raba kasar akan shari'a duk inda aka zo rabon kasa lokacin da aka raba aka balli jigawa daga cikin kano state ba sai da aka raba arzikin kano ba aka raba jigawa haka za a raba da cikin najeriya haka za a raba makaman Najeriya haka za a raba komai da komai na Najeriya dole rigima ce za a yi a raba a ba mu musulmi yankin ba wai yankin wata ba yankin musulmi shi kenan minority da kenan gure in suna ganin za su tsaya a matsayin minority sai mu ba su ka'idar zama tare da mu in kuma za su gusa sai su gusa can cikin arna musulmanmu na can gudun su in sun ga za su zauna su zama mai nawarati a can gudun karkashin arna masu yawa can su zauna cikin kaskanci su haƙura in sun ga za su yi hijira meye za su hijira ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a bayyaya fa abudun in aka yi wannan rabar za a yi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ana shan wahala amma abin da zai biyo baya shine jin daɗi in aka ki wannan rabon za a tsaya yanzu ana ta lallabawa ana ta lallabawa kadaran kadahan abin da zai biyo baya kullum kaskanci zai biyo domin da zaran an raba aka raba makaman najeriya aka raba arzikin najeriya motocin najeriya komai mallakar najeriya an riga an raba yankin ya zama namu in dai muka samu shugabanni cikin shekaru biyar shida bakwai takwas za ku yi mamaki domin dukkan sinadari da ake bukata ƙasa ta samu don ta zama ƙasa mutane kulawa ce babu ba sanin ya kamata babu kaza saboda shugabannin mu sun riga sun saba da rayuwa ta zalunci da rayuwa ta babakere da rayuwa ta rashin mutunci da rayuwa ta jahilci in dai za a sa a yi rayuwa ta addini wannan ku sai an sha wahala har waɗansu sai sun mutu to in aka yi wannan kaga muna da sojojin mu namu muna da yan sandan mu namu yan immigration din mu namu bisa ga tsari irin namu ba tsarin arnanci ba yanzu wanda ake tafiyar da shi a najeriyanci a'a tsari da musulunci cip cip ta kowane bangare to wannan shi ne sai shari'a ta tsaya da gindin duk launin mu in muka samu wannan na tabbatar idan aka bangare mu mu musulman kasar nan aka ce mu zo mu kafa daula adadin musulmin najeriya zai kai miliyan 60 zuwa 70 ma'ana har yanzu population ɗinmu ya fi na kusan kasashen gulf nan guda shida ya fi su ma tabbas mun fa a haɗa mutanen saudiya da kuwait da qatar da united arab emirates da oman da bahrain ƙasashen nan shida gaba ɗaya mun fi su yawa kuma muna da waɗansu albarkatu a nan gurin wanda babu a wancan ƙasashen shida gaba ɗaya to ban ga dalilin da saudiya da bata kai mu wannan yawan ba bata kai mu sinadarin da muke da shi ba fetur kadai take da shi banda sauran albarkatu da muke da su a nan ta rayu kuma tana shari'a ko mu dan mun yi shari'a mu kasa rayuwa ban ga dalili ba ta rayu tana shari'a ko mu mun yi shari'a mu kasa rayuwa da wani dalili ba mu da wani usuri a gaban Allah to amma muna da mutanen da an tarbiyyace su ba tarbiyyar addini ba shi yasa sai muke tari kamar wai kamar mu ne ba masu araba kasa kullum to yanzu ga shi nan gurin suna ta kashe mu ba ce araba ne a ga duk shugabannin mu kun su tashi ko su yi wani abu ne ko kuma mu tashi mu ce araba kasa yanzu duk muna ba da lokaci ne ana ta wakiltar mu ana ta wakiltar mu idan muka gane masu wakiltar nan namu aikin banza suke ba sai mu wakilci kanmu ba kaga mu kuma za mu wakilci kanmu ai a salono irin namu wanda muka fahimta gurgudan qur'ani da hadisi kenan sai mu tafi akan wannan tsari ko me ma za ta faru ta faru mu dai abin da muka riga muka sani yawan mu nan a masallacin nan ba mu da tabbacin shekara hamsin masu zuwa dukan mu nan muna dare wai na ɗebo ne da yawa to me muke jira kuma za mu tafi ne mai rayuwar da ta ninka wata duniya ta yi daga farkonta zuwa yau tsawo ita ce rayuwa ila abadil abidina kuma makomar biyu ce fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir to dan mu za mu tsaya bata kan mu lokaci ko ne bata mana lokaci ba za mu taɓa yarda da wannan aikin mai yanzu shine waruwa da ya koma musulmi kai a yi ta wa'azi din inda ya kama a yi da zafi a yi da zafi inda ya kama a yi a hankali a yi da hankali a ciza a huta a ciza a huta amma dai musulmai mu fahimci cewa wato ba mu da wata tafarkin rayuwa sama da musulunci kuma mu yi kokari ta kowace hanya shugabanninmu in za su gyaru su gyaru in mun yi iyakacin kokarinmu sun ki gyaruwa to kawai sai dai su ga muna wakiltar kanmu mun yi banza da su kuma duk wanda ya mana magana mu buɗe masa wuta cikin to duk wannan za ana musu wa'azi ne ana faɗa dai a tafi tare ba ma san mutum mutuncin su ba ma san mu wulakanta su amma in muka ga sun ƙiyar da su zama mutane suna so su jawo mana dabbanci za mu ci gaba da musu ne yanzu muna bukatar mu ci gaba ko mu yi kokari yan uwan mu musulmi da kudancin ƙasar nan ya za a yi su fahimce mu kafofin watsa labarai da makirci na turai da na cikin gida an yi kokarin a ga an raba mu duk da cewa a cikin su akwai wayayyu da suna da fahimta amma kaɗan ne masu wannan fahimta a cikin ya za mu gaba ɗaya mu mai da matsalar da zanto matsala ta addini ba matsalar arewa da kudu ba ba matsalar da ya rabe da bahaushe ba matsala ta addini kansa ina ga matsalar mu cikin nan yankin kasar hausa baya da yawa abin da yasa na ce baya da yawa matsalar mu jahilci ne ta fi yawa amma shi bahaushe asalan baya da kishin kansa dama a matsayinsa na kabila na yadda akwai masu kabilanci cikin hausa amma ba su da yawa duk wanda zai magana da adalci zai faɗi wannan daidai da fulani sun fi bahaushe kabilanci ni ina da dangi fulani ta wani bangare na zan iya zama fulani amma shaida ce wannan cewa daidai da fulani sun fi bahaushe kabilanci shi dai bahaushe za ka iya samun typical bahaushe na kan titi wanda bai san komai ko arabiya ko boko bai maka firme sosai da sosai wauta da wani abu amma ba wani abu ne da zai dauka ya mayar da shi ajanda da zai rinka yin meeting ya zai ga bayan ka kai baya da wannan ya da yayi wauta ya raina ka haka ya faɗi shirme a wuce amma ya mayar da abin ajanda yanzu dukkan kabilun da suke zaune a Kano da katafawa da inyamurai da yarabawa da 'yan bendin da 'yan inane da 'yan tibi da 'yan idoma da 'yan wane ne suna da tarukansu da suke kowace kabila don amfanin kanta amma ka je bahaushen da yake lagos ko yake kyagamu ko yake fatakot ko yake abakaliki ko yake benin city wani bahaushe ne ke a da yan wasu idan wani abu da zai amfani su dama dama yanzu da maganar addini ta so kai za a ga an haɗu kwamitin masallaci daga wannan an riga an kare ba ku mutum masallaci magana ce ta bar ma da kwallon zargi ba magana ce ba da da duk tunanin karatun yaran su wani irin ilimi qualitative education ya kamata su samu ta fuskar addini da rayuwa da wai haka ba wuce da wannan magana ce ta kwamitin masallaci amma duk kabilan da ke garin nan ka je sai ka samu suna da wani mefin izu da suke kullawa duk mako ko duk wata amma ba wuce ba da wannan ba da wannan ajandar eh zai raina kai ce bai rabe in ya muri da maganganu na banza irin wannan na shirme na wauta wannan ba ina nufin waɗannan maganganun ba su da muni ba a addinance suna da munin su a addinance kuma bai halatta a yi su amma abin da nake so in ce a nan gurin shi ne kabilancin da ke tattare da sauran kabilu waɗanda suke ba mu ba yana da tsanani kwarai da gaske da an fatanta da ba kabilar da ba ta da wakilci a cikin mu mu kuma akwai kabilan da ba mu da wakilci a cikin za a zo garinmu a samu fili a samu ɗaki a samu rumfa a samu shago a samu gida mu je a samu coci a yi ko mu je wani gari mu kasa samun gida ko rumfar kasuwa duk an san wannan ana ji ana gani kuma da wuya ka ga mun tashi mun yi farmaki wai kawai dan kabila kaza kaza ce a kai mata farmaki abinda mutanen mu suke shine ramuwa idan sun ji har an yi a can gudun su dan yi anan wani abu mamaki wannan wanda aka yi na Lagos din ya fi muni sama da wanda aka yi na Shagamu amma ba abin da aka yi a kasar Hausa gaba ɗayan ta inda ba a tsammani wanda ake so a ziga su a ce wai su ne yan menene middle middle belt su ne suka tayar da rigima mutanen Niger inda ba a tsammani amma duk inda yake hausa sun zuru ba ta da wata rigima ba to abin da nake so in ci a nan wuri shine na san maganar da na yi ta hudubar juma'a jiya da wajen tafsiri ta bata da yawa daga cikin waɗansu yan uwan musulmi yarbawa rai dan mene wannan magana ni kuma yana da hujjar ta ne ba haka wani ke abin nan ba kuma ban damu ba cewa ransa ya ɓaci din kawai abin da zan damu shine idan ya kasance abin da na faɗa na yi wa Allah ƙarya ko manzansa wannan shine damuwa ta ko ya zanto ƙage ne musu ƙarya ne musu ƙaharu da bukuta mu ne musu to shine zan samu damuwa amma wani ya damu kare damu wannan baya cikin ajanda ta kowaye kuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya bani nutsuwar zuciyar da zan ji cewa duk abin da zan faɗa in ma na san tare da ni a kuma matsaurata zan ce ina wakiltar kaina ne duk abin da zai sami ne sami ne in na ga wane da wane da wane masu tsoro ne ana magana kasan wani kana magana shi na jin tsoro yana zaune a can fa a waje amma shi kadai na jin tsoro kai kake magana shi na jin tsoro to sai in ce jama'a kaina nake wakilta don ma kar in gawa wani kar in jawowa wani kai na nake wakilta ko da ka kaga ba wani abin da da sauransu tabbas akwai gudunmawar da yan uwanmu musulmi cikin yarbawa za su bayar ya za su yi su wayar da kan yan uwansu dangane da wannan matsala dan matsalar da aka yi dinnan fa Allah ya gasu dinnan fa akwai musulmi da dama a cikin su wanda suka shiga cikin wannan mutaraka kwanaki ina wa'azi a Bauchi kawai sukar Obasanjo dai kan wani abu da yi sai waɗansu ɗaya kuma ya rabawa suka rubuta wani takarda wai wa'azi na ya zama kabilanci ma'ana suna jin takaici a zuci don mai rasu da Obasanjo kaga fa arne ne ba kuma su musulmi ne kuma ahlus sunna musulman ba wai gama garin musulmi ba ahlus sunna to sai na kilawo wani taro na zo aka yi magana na ce to dan Allah cikin ku yau mun yi shekara biyu kuna sauraron karatuttuka na aboki